بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه وبترك تكبيرة الإحرام أو النية أو غيرهما من أركانها نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wata'ala a cikin bayani dangane da abubuwan da suke ruguza sallah suke bata sallah da zamanto ubangiji subhanahu wata'ala bai amshe ta ba ba za a yi lissafi da ita ba wajen sabuka da kan bawa wannan sallah da ta ɓaci in ta farilla ce bawa ana neman shi da sai ya sake ta sakewa wanda cike ta wajibi malam ya ce tabulus salatu bi tarki sharɗin min shara'iɗiha sallah tana ɓacewa saboda barin wani sharaɗi daga cikin sharuɗanta wanda ambatansu ya gabata a baya ma'az zikiri wal qudrati alaihi shine ma'al qudrati alaihi tare da iko akan zawwa da wannan sharaɗi din idan ya zamanto mutum ya bar wani sharaɗi daga cikin sharuɗa na sallah amma sai ya zamanto baya da iko ne akan ya zo da shi sallah shi tana nan tayi mun ga cewa fuskantar alƙibla yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah ko to amma in ya zamanto mutum baya da iko akan ya fuskanci alƙiblan ana cikin yaƙi ne yaƙi ya rikice ya rincaɓe tsakankanin musulmai da arnawa yanzu a wannan lokacin fuskantar alƙibla ya sauka daga kan shi saboda baya da iko a kan ya fuskanci alƙiblar kamar yadda mun yi bayani a kai ko kuma ya zamanto suturcewa al'aura wannan sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah sai ya zamanto yanzu baya da kaya Allahu akbar to a da haka ne za a ga mutum da shi da iyalinsa kaya ɗaya gare shi suna da babban mayafi ne in ka gan shi da wannan babban mayafin to ko tambaya karkai matan shi tana cikin gida ta yi kuye-kuye babu komai a jikinta in ita in ya koma gida wannan tufafin guda ɗaya shi zai ba ta ita ma ta yi ibada da shi to idan ya zama to mutum ba shi da tufafin da zai suturce al'aurarsa da shi babu laifi ya sallah rara mun gane ku mai littafin irshadu salik hali ya ce mafi jama'atul qurati eh jama'a wanda take ta tsiraitattu mutane biyar ko shida ko goma sun haɗu kowa ba shi da kaya kowa sun gululum yake aihuwar mahaifiyar shi to yan za su yi sallah za a yi jam'i za a yi ko kowa ya iya da kan shi za a yi wannan suka ce inda rana ne rana kai tsaka kowa ya samu guri ya laɓe ya yi sallar shi shi kadai waɗansu kuma suka ce limanci za yi jama'a za yi jam'i za yi amma limamin ba gaba za a sashi wani aka sashi gaba ya samu annabi mai tsawo ɗaya za a yi limama ta shi a tsakiya ya ka sashi a tsakiya kuma ladan kafin a fara sallah ya sanarwa ce to kun san dai sallah ce ta farilla za a shiga kuma za a shiga ne ciki in aka yi sujada za a yi ta addu'a Allah ya rufa mana asiri kowa Allah ya bashi kayan da zai sa don haka duk wanda za a shiga sallah kafin a gama ta da ya kama ya rimtsa idan shi kowa ya rimtsa idan shi duk wanda ya bude ido kuma addu'a nan ba za ta shafe shi ba za a yi addu'a akan duk wanda ya bude idan shi matakar ba a gama sallama ba Allah ya la'ance shi ladan ya tsoratar a shiga sallar haka nan kun ga kuma suturci al'aura sharadi ne daga cikin sharuɗa na sallah ko na ingancin sallah to in ya zamanto mutum la ya kadiru ala satri auratihi baya da iko akan suturciya al'aurarsa to zuwa na ya sauka da kai shi shi ne ya sace ma'al kudirati alaihi tare da iko akan zawwa da wannan sharadi din amma in baya da iko ba za ka kallafa mushi ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah subhanahu wa ta'ala baya dorawa wata rai wata doka daga cikin dokoki face dai gwargwadon karfinta wa bi tarki takbiratul ihram sannan kuma sallah tana bacewa saboda barin kabbar alharama inda mutum da ya zo shi kawai ya fara karatun fatiha bayan ya gama karatun fatiha ya gama karatun sura kawai sai ya tafi ruku ba a ji ya yi takbiratul ihrami ba to bai ma shiga sallar ba halin mun gane da kyau ya ga sallar shi ta ɓaci awin niyyati ko kuma inda ya zamanto mutum ya bar niyya saboda innamal a'malu bin niyyati niyya tana taka rawar a zo a gani cikin kowane aiki daga cikin ayyuka namu da haka al'umuru bil maqasid la bil alfaz wato niyya addini na musulunci ya kula da ita sosai ta yadda za mu aikata aiki iri ɗaya mu duka amma ladanmu ya zamanto ya sha bambam shi wancan ya samu lada cikakke saboda niyyar shi da niyya ce wanda take cikakkiya mai kyau ɗari bisa ɗari shi ma wancan ya samu lada daidai gwargwado daidai ruwa daidai tsaki saboda niyyar shi ya zamanto khalaqa amalan salihan wa akhara sayyi'an shi kuma wancan ya tashi a tutar babu bai samu lada ko na sisin kobo ba saboda munafiki ne mun gane da kyau shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sunan na al'imamu darimi ma'aiki ce alƙatila talatatu waɗanda suke musulmai ne za su fita yaƙi filin daga su yaƙi arnawa nau'i uku ne akwai mu'minun jahada bi nafsihi wa malihi fi sabil hadithun utuba ibnu abd sulaimi madalla sallama ce mu'minun jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah idza laqiya al'adu wa qatala hatta qutila fadhalika ash-shahid al-mumtahan fi khaymati allah tahta arshihi la yafduluhu illa an-nabiyyuna illa bi la yafduluhu an-nabiyyuna illa bi darajati an-nubuwah na farko kenan daga cikin mu'minai akwai wanda idan ya tafi filin yaƙi in aka kashe shi a can bambancinsu da annabi wajen matsayi shine darajar nan ta annabi shahidi ne ɗari bisa ɗari sai kuma wa mu'minun khalaqa amalan salihan wa akhara sayyi'an jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah idza laqiya al-aduwa qatala hatta yuqtala masmasatun mahat dhunubahu wa khatayahu inna inna inna إن إن إن الصيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء mumini na biyu shine wanda ya ɗan yi ladi laraba aikin shi ya fita dan Allah ya fita kusan kaso 95 ko kaso 97 cikin ɗari dan Allah ya fita to amma kuma akwai waɗansu ƙura el kaɗan da ya bari amma ko ya fita waɗansu al'amura sun ɗan gilmo masu dai wanda za su ɗan kawo mai har gagai cikin tafiyarsa to shi ma dai wannan ya yaƙi da dukiyarsa da kansa ya gwamsu da abokan adawa har ya gangara yi shahada to shi wannan mai shafewa ta shafe mai zunuban shi da kusakuran shi don takobi mai yawan shafewa ne kusakurai sai a shigar da shi aljanna ta kafar da ya ga dama sai kuma na uku shine wa munafiqun جاهد بنفسه وماله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار إن السيف لا يمكن نفاقا ما yake ce munafiki wanda kuma zai fita da sunan mumini ne shi da baki amma kuma a zuci ba shi da alaka da muminai zai tafi ya yaƙi ce dai saboda kalma zauna a gida a je a dawo a ce mu mutanen banza ne bari mu fita amma zuciyar shi ba ta da alaka da muminai to idan ya je mutu shi wannan yana cikin wuta dan takobi baya shafewa munafurci haka ma yake alayhi salatu wassalam ya ga shi dai aiki ne kala daya mutane suka yi amma kuma daya ya zama to tsakankanin shi da annabawa darajar annabta ce kade ta bambanta su daya shi kuma za a shigar da shi aljanna ta kafar da ya ga dama daya shi kuma za a jefa shi cikin wuta saboda an samu ikhtilafun niyyat mun gane da kyau au ghairihima ko kuma saboda barin wani abu daga cikin abubuwa na sallah au ghairihima ko wani takbiratul ihram da niyya min arkaniha daga cikin rukunne na sallah inda ya zamanto mutum ya bar wani rukuni daga cikin rukunne na sallah kuma yana da iko akan ya zo da shi to shi ma sallah shi ta bace misali mutumin da ya bar karatun fatiha kuma yana da iko akan ya zo da shi ba sabon shiga musulunci bane idan sabon musulunta ne bai iya karatun fatiha ba mun karanta a bulugul maram iya abin da zai shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine yake tsayawa matsayin karatun shi na fatiha kamar yadda ma yake alaihi salatu wassalam yace ka karanta fatiha in zaka iya wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu mun karanta a cikin littafin bulughul maram ko ko kuma ya zama to mutum ya bar ruku kuma ya sadu wa Allah ruku zai iya yin ruku kaga shi ma wannan baya da sallah in ya zama to ya bar ruku ko mutum ya yi sallah a zaune tare da cewa kuma zai iya yin ta a tsaye ta farilla kaga yin ta a tsaye wannan rukuni ne cikin rukuni na sallah idan ya zama to mutum ya bar alƙiyamu da qira'atul fatihati kaza kaza kaza kaza baya da sallah inda yana da iko akan shi amma mutumin da baya da iko akan yin sallah da ya halitta ya sallah shi a zaune kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ga Imran ibn Hussein salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi hadith Imran ibn Hussein wanda al-Imam Bukhari Allah ta'ala ji kansa da rahama ya fitar a cikin littafinsa
وبترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين وبالكلام لغير إصلاحها وبترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين sannan kuma sallah tana bacewa inda mutum ya bar sunna guda ɗaya tal amdan da gangam ya bar wannan sunna guda ɗaya ala ahdi da gaulaini akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu waɗanda suke shahararru to shi ma sallah ta baci kamar yadda ibnu kinana ya faɗa a baya mun karanta a baya ku inda mutum ya barta da ya kama da gangan sallah shi ta baci baya da sallah to idan ya zamanto mutum ya bar wata sunna da daga cikin sunnoni na sallah da gangan ba akan kuskure ba ko akan mantuwa da gangan ne ya barta irin a sallar azuhur bayan ya karanta fatiha a raka ta farko da gangan kawai sai ya ruku ya bar karatun sura ko waɗansu ayoyi da gangan ba a kan rafkan ma ko wani abu waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa sallar shi ta bace saboda at-tahawun bi sunna yu'addi ila tahawun bil fariida wulaƙantar da sunna zai bayar da mutum wata ya wulaƙantar da farilla ma ala ahadi al-qawlayn akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu waɗanda suke shahararru a malikiyya mashhuriyar magana ɗaya shine sallar shi ba ta faca sai dai abin da ya aikata ya aikata laifi mai girma ya yi istighfari ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa bil kalami li ghairi islahiha hakanan kuma sallah tana bacewa inda mutum yayi surutu wanda surutun nan ba na gyaran sallah bane akwai zance wanda yake na gyaran sallah akwai kuma surutu wanda yake ba na gyaran sallah ba to wannan surutun da yake ba na gyaran sallah ba ko da ya waje baka yi shi idan ka yi shi sallar ka ta ɓaci mun gane da kyau kana cikin sallah ta farilla shikenan sai ka tsankaya wani makaho zai fada cikin wani rami da aka haka ramin ya kai gaba uku ko hudu wanda makahon nan in ya fada to ko da an fuddo shi to shi kuma sai ya shiga ta ko bai karya ba ko to shi kuma ya dandana ya dandana ku da shi ba zai manta da wannan unguwar ba ka ce kai kai makaho gaban karami to kana faɗar haka sallah ta ɓaci kaga wajibi ne kai magana ba za ka ce ba sallah kai in ka ce sallah kake ka kyale shi ya faɗa wannan ka kware shi kuma ba ka yi fikihu a nan ba in gane da kyau irin ta mutumin da yana cikin sallah nafila fa yana sallar nafila ranar mala kuma yake faɗa ya yi kabbara ya shiga ya ajiye sa musulun ɗin shi babba wani sallar shi babba a gaban shi yana gani kawai wani ɓarawa ya zo ya ɗauke ta bayan shi wani yadda ya kare zalar ita jama'a ɓarawa ya ɗauke ta kaga wani aiko sallah ta farilla ce za ka amince sallah za ka za ka amince sallanka daga baya sai ka sake sallah to shine wa bil kalami li ghairi islahiha sallah tana bacewa inda mutun yayi zance zancen da ba na gyaran sallah bane wannan koda zancen da ya waje bane irin ko kana cikin sallah kazan kai yaron ka yana fama ya shiga cikin alamar da al'amarin da bai shafe shi ba ko madan ta dafa mai yana da wuta yake wa ma yaje gurin yana tabawa kuma ina gani da ganin likita za a huce gani kai kai bari ko ka zo ka dauke shi in ka zo ka dauke shi ka ce cire amma dai sallan ka ta baci sai ka sake wata mun gane da kyau to wannan shine warar waje ba ko da ya waje ba kai shi to ya sallah ta baci to amma zance wanda yake na gyaran sallah wannan baya bacewa in zancen dan kaɗan da sai dai inda yawa ne gane da kyau ana cikin sallah sai aka samu artabu limami ya rafkana da ya rafkana ya sallame a raka uku shi tunanin shi a zuru shi ake shi tunanin shi raka uku ce kina ake subhanallahi subhanallahi shi ya yarda da kanshi yace shi fa raka ya hudu ce koyi to yanzu idan ya wayoyo babu laifi ya tambayi mutane biyu na kirki wanda ya yarda da su yace kai malam wane ya raka nawa ce muka yi yanzu a wannan lokacin ya halitta malancin da yawa magana ya ce eh raka uku ce muka yi ranka ya dade shi ko yace akar maka la raka uku ce muka sai a ci gaba da sallah karasa daya mun gane da kyau wannan saboda li islahi salati ne amma al-kalam li ghairi islahi salati wa in kana yasiran fa inda salata tabduru bihi wa bil fi'l al-kathir والفعل الكثير من غير جنس الصلاة كالمشي الكثير بخلاف القليل جدا wa bil fi'l al-kathir haka nan kuma sallah tana bacewa inda mutun yayi aiki mai yawa a cikin sallar shi min ghairi jinsi salati ba aikin da yake na jinsin sallah ba ba ruku'u ba ko sujada ko karatu ba a aikin da bai shafi ba jinsin sallah kalmar shi da kafir kamar tafiya da take mai yawa kamar tafiya mai yawa mutum yana cikin sallah ya ɗanyi tafiya mai yawa tafiyar da ta kai daga nan zuwa gurma lawali yana cikin sallah ya je shi ya tafiya ya je shi irin mata da yadda suke wani lokacin suna cikin sallah an yi kabbara a zo a bude tukunya a ɗan kaɗanya da sauransu ka ga wani da shi lukasir ne mai garjin ta salati wata mace ya an ta da kabbara ma da Sallah ne ko?
ta kabbara za ta je ta- ta- ta- ta kaɗa miya Mm, mata ai lamarin su sai a hankali wata ta yi kabbara ɗanta yana kuka ta je ta ta ɗako shi ta goya shi a baya ta raka zazzaga shi ta raka zazzaga shi kuma aka yi ruku kuma ta yi ruku tana nan a matsayin ta mai sallah in gane to kalmar shi da kasir kamar tafiya wanda take mai yawa fi khilafil qalil jiddan sabanin tafiya wanda take yar kadan kurai makwa tafiyar da ba ta da yawa ita wannan ba ta bata sallah kalmar shi bi suturatin aw furjatin kamar inda mutum yayi tafiya bi suturatin saboda ya ya ga wata kafa ya saboda ya kafa sutura yana cikin sallah shi kenan suturar shi sai ta faɗi tsakanin suturar shi da shi bai wuce ɗani biyu ko ɗani uku ba ya je ya ɗaga ta wannan babu laifi mun gane da kyau au furjatun ko kuma yana cikin sallah shi kenan kamar a wannan sahun da yake mun gane da kyau a sahu na ƙarshe da yake yanzu da aka sallame daga sallah mutane suka fara wucewa shi kenan sai ga tun da na nan ya tashi yanzu daga nan ya tsallako nan ya zama to wani abin ya zama shine suturar shi saboda kala mutum ya zo ya raka gittawa ta nan to wannan shi ma babu laifi au furjatin ko kuma wata kafa ɗaya da ya gani ya ga wata kafa a cikin sahu na gaba yana sahu na uku sai ya ga wata kafa a sahu na biyu to saboda kada ya bar wannan kafa ɗin shaidan ya yi ta shigi da wuce a wannan guri ya bata mutane sallah sai ya je ya shiga ya zamanto ya rufe wannan kafa ɗin wannan shi ma babu laifi ko kuma irin yana sallah yana kallon alƙibla kuma kafar ɗakinsa alƙibla take shi kenan sai ya ji wani yana kwankwasa ko iyalinsa tana kwankwasawa ya ɗan yi tafiyar da bata wuce taku hudu ko biyar ba ya buɗe mata ta shigo ko ya shigo wannan shi ma babu laifi baya daga cikin abubuwan da suke bada sallah kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta kaito mana yana cikin sunan na Abi Dawud tace ma'aiki alaihi salatu wassalamu wani lokacin yana sallah idan na zo na kwankwasa mai kafa sai ya zo ya bude min ya ci gaba da sallar shi kuma na'am
والغمزة وحك الجسد والأكل والشرب مبدل مبدل مطلقا
wal ghamza sannan kuma wato yana daga cikin abubuwan da suke bata sallah shine al-ghamzatu al-ghamza shine ishara da ido ko ishara da baki an gane da kyau irin yanda zaka dan sunfuri mutum kada mai sunyal wannan yana daga cikin abubuwan da suke bata sallah idan ana sallah ba zancen kai sunyal sai dai ko ishara da hannu shi ya tabbata ishara da hannu ita ake yi. an gane wal wa hakkil jasad da kuma sosa jiki in ya zamanto ya yawa kar ya zamanto mutum ya mai da kawai shi in zai yi sallah kawai a lokacin sosa shi take tashi Mm, amma irin yan sosa keya da sauransu irin da yanda ne mutum zai yi saboda idan ji daɗi yar kaɗan ba da yawa ba ba ta ɓata sallah hata ita ma algamsa ɗin in yar kaɗan ce ba mai yawa ba ba ta ɓata sallah amma in ya zamanto yanzu susa hususa da ta wuce iyaka irin mutumin da ya zamanto malam wannan ya ɗan taɓa shi da yake ta mishi da wannan na kaka malam gada baibai ɗalibai bai eh idan gada baibai ya taɓa mutum in ka fara so sanan sai ka ji shi a nan so sai ya zama to an fita daga harkar nutsuwa ta sallah an koma nutsuwa ta gada baibai saboda su sai sai aka fara ta so sai ya zama to mutum ya fita daga cikin hayyacinsa to shi kuma yawwara an rasa nutsuwa shi kuma dole ne a yi ɗaya dama ba zai- ba za a haɗa biyu ba da gudu da sun satuwa dole za a yi ɗaya in gudun za a yi gudu amma in sun satuwa za a yi tsaya za a yi susa da na in susa jikin shi zai sai ya tsaya sai ya gama susa sai ya yi sallah in sallah za a yi kuma a yi sallah amma ba za a yi guda biyu ba a game da
kamar shi wannan ya su da sauran Mm, babu laifi babu laifi a mai akhdari wato yake cewa abin da ya shafi gyaran murya lil ifhami munkar saboda ka fahimtar da wani cewa kana cikin sallah ne wannan bai dace a yi ba amma baya bata sallah amma in darura ce ta bukatar da kai zuwa ga yin haka babu laifi mu ta faru irin mutum yana cikin karatu murya shi ta dan shaƙe ya dan gyara muryarsa saboda ya ci gaba da karatu wannan babu laifi larura kenan amma saboda ka yi gyaran murya a gane cewa wani aiki ne kake ko kana sallah ko kana cikin banɗaki da sauransu in dai a cikin sallah ne kake makruhi ne kai haka nan amma ba baya bata sallah na'am wal aklu washrubu mubtilun mutlaqan ko cin abinci da kuma shan abin sha a cikin sallah mubtilun mai bata sallah ne mutlaqan sake ba gaiji wato da gangam ne mutun yayi ko ku akan mantuwa ne ya yi da gangam ne kawai yana cikin sallah ya ɗako gumbal ayan shi daga ajihu ya fara cin kayan shi ko kuma ya ɗako daga can dama ya siyo wani lemun shi kawai ya ɗako yake shan kayan shi kwat kwat kwat yake sha da hannun hagun ma ya rike yake shan kayan shi saboda ta kima ta yi ta kima to dai sallah ta baci inda yana cikin sallah da gangamu ne haka ko akan mantuwa ne kawai yana cikin sallah kawai karatu ya kai limami yana karatu karatu ya yi daɗi kawai ya ɗauko a wannan goro daga aljihun shi ya ɓanta da haka da ƙiƙis ƙiƙis yake cin gashi yadda aka jima ya tana shi shi sallah ce ba yake tun da ja ma mata yanzu wannan shagulgulan ne yanzu ba ba abu mamaki ba ne dan mutum yana cikin sallah ya manta ma da yana cikin sallah Eh, na'am وبزيادة فعل من جنس الصلاة عمدا أو جهلا مطلقا Mm.
وسهوا إن كثرا wani yana ga ranar ladi ne can gida da ke ranar ce kasuwa bayan ya dawo daga kasuwa aka zo aka tada ya gamar sallar magarba da shi da aka yi kabbara allahu akbar mamuni bai ji komai sai sallama ba sai assalamu alaikum yana tsaye kikam shi ne kuma yace wani yace yace haka yi kamar kai koma da cewa ta yi mata za yi kamar koma ne wani yake ce mai tsokai a kai kamar kai koma da cewa mijin ba sai na yi matsala zai yi kamar koma ne ta ce shi ya kamfara na wani da na yi ta kai
hankalin wani lokaci a wani lokaci in wani abin ya yi ba abun mamaki ba don abin da ga shari'a ta kawo shi to kai kada ka ce dan ba zai afko a kanka ba ko zai afko a kanka ba ka ce wannan abin kawai ba zai yi ba zai iya yiwuwa abin ya afko a gurin wani naka wanda ka san shi ya san ka wanda ba wai ya sa zance ko ƙarin sallah kamar nau'in akhdari wanda zai ƙara sallah kwatankwacin ta yanzu kamar azahar ne ke ce a ya takwas ma yanzu za mu saka kan shi Takwas ma a yau yanzu za mu tarraka wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan aw sahwan aw aw jahalan mutlaqan ko sannan kuma wa bi ziyadati fi'lin sallah tana bacewa ta farilla inda mutum ya ƙara yin aiki min jinsi salati na jinsin wannan sallah kamar inda mutum ya yi ruku'u biyu a raka'a ɗaya ruku'u biyu a sallar azur a raka'a ta farko kawai kai ruku'u da ka dago daga ruku'u maimakon da aka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ta fara su da lokacin kuma kace Allahu akbar kai ruku'u amdan da gangam ne kada na kace ba wallahi gardi bai garrama shiga aljanna kenan wata kila mutum zai iya haka da gangama kawai ce saboda ya kara kan shi lada Kawai.
ya ce duk mutane na lura da su ruku ɗaya suke a kowace raka to yau mu ruku biyu za mu yi a zuru ku shirya a raka alfarko ruku biyu za mu ta musamman ce gina eh ta musamman ce idan ya haka da gangam sallah ta baci ba wai lada za a kara ba an ba ta sallar duka raka hudun ta ko ba an doke ta zero au jahalan ko kuma akan rashin sani ne ya haka wato akan rashin sani shi da shi gane yake tunda dai a cikin sallah ne yake dan ya ƙara ruku ai lada ma zai ƙara samu saboda ka san shayi da wani lokacin shi gani yake kawai idan aka ce maka ibada yanzu a zuwa kai raka a hudu kawai sai ta raka a shidda ne shi gani yake biyun nan da zai ƙara sai zai ta ƙaro mishi lada ya je a masallaci malam yana wa'azi ya ce duk wanda ya sallah ta jama'a za a bashi lada 25 yanki yanki 25 za a bashi akan sallar shi shi kadai shi gani da ya zo masallaci ya ce to yanzu in na yake dan raka'a shidda kenan ga 25 ga raba 25 wajen 30 da wani abu na tsawon an yi da hankali eh yayi lissafi da hankali duka ne raka'a shidda zai yawa a tsawon an shiga sallah tare da shi a kare kuma ya kare raka'a biyu eh yawa saboda wannan eh saboda wannan kalan manta eh na'am kamar eh, tsarin tilgurwa wannan Mm.
wanke hannu ko Mm.
wuce wannan Mm.
shi
ya halitta ko bai halitta eh, to wannan malamai sun yi sabani a kai irin su al'imamu abu huraira suna ganin halaccin yin haka eh, saboda abu huraira shi ya kasance yana wankewa hannunsa hale kawo nan yana wankewa kafarsa hale kawo nan shine kuma yake kafa hujja da hadisin inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i hadisin nashi shi Abu Hurairah din kenan to amma daga cikin malamai na musulunci da yawa kaso mafi doka da ba kawo da ziyara da saboda wannan fahimta ce ta Abu Hurairah cikin sahabbai ba wanda ya mai mutaba akan haka cikin sahabbai to sai ya zamanto fahimtar shi ce daga cikin ɗaliban shi akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai wanda kuma suka saba mishi to amma jumhurin malamai tun daga sahabbai har tabi'a har atba'u tabi'ina sun tafi akan ba wai mashru'i bane iya inda Allah ya ce kai iya nan za ka yi an gane da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce faman zada faqad asaa wa zalama duk wanda ya yi ƙari kan iya inda aka shata mishi ya wuce gona da iri to ya muna na ladabi ga addini na musulunci sannan kuma ya tawaye wa kai shinada mun gane da kyau yawwa mutulakan sake ba kaidi wato inda ya zamanto amdan au jahalan mutulakan sake ba kaidi kaɗan ne wannan ƙarin aiki na jinsin sallar da ya ko da yawa ne to sallar shi ta ɓaci wasu hawan in tattura to amma in ya zamanto akan rafkanuwa ne ya ƙara wani aiki na jinsin sallah akan rafkanwa ne ya aikata to in kaɗan ne ya aikata sallar shi ba ta ɓacewa amma inda yawa ne ya aikata sallar shi ta ɓace mun gane da kyau yanzu misali mutum yana cikin sallan azur sai ya yi ta raka a biyar da ya raka a biyar amma akan rafkanwa ne saboda ta kiba ta duniya ta yi yawa shagulgula sun yawa an gaya mishi wancan rikici an gaya mishi wancan rikicin da ya zo shiga sallah gaba ke dai shi ma ya rikici yanzu a wannan lokacin idan ya zama to aikin na sallah da ya kara bai wuce raka ɗaya bai raka a biyar wannan sallar shi tana nan kawai sujada ba rufe kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari hadithu abdullahi dan mas'ud ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi sallar azhur wani lokaci raka a biyar shikenan kuma sai ya sujada ba da aka gyara komai na'am وهو ركعتان في الصبح وأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء wa huwa raka'atani to wannan wato yawan rafkanuwa in ya zamanto aikin na sallah ya yi yawa a ciki yawan shi ne ya zamanto raka'atani fi subhi ya ƙara raka'a biyu a sallar asubahi a sallar asubahi raka'a biyu ake yi ko ya yi ta raka'a huɗu to kowace irin cakwakiya da kowace rigima ya fada ciki in ya yi sallar asubahi raka'a huɗu sallar shi ta baci mun gane da kyau in raka'a uku ce da dama dama in raka'a biyu ce dama haka ake so to amma in ya maida ta raka'a hudu me yin raka'a biyu ya raka'a hudu to cakwake ta yi yawa sallah ta ɓace ya a sake wata wa arba'u raka'atin fi dhuhri wal asri wal isha'i da kuma yin ƙarin raka'o'i guda hudu a cikin sallar azhur da la'asar da isha'i a azhur maimakon ya raka'a hudu sai da ya raka'a takwas wani na kallon shi ce ni ma na wai me kake wani ne ran ma da kake gobe ce wallahi a zuwa ce yake tsaka ce kai abin da ka wani ya huta a zuwa ce ni ma kai na raka a bakwai da lissawa maka daga shi wanda ka dan Allah ya ce wallahi raka ya ce to kafin ka shigo yana gana ya raka a zuwa ko daya to kaga sallah ta bace eh in dai wannan rafkan ma din ta yi yawa to shi kenan sallah ta bace yanzu sai a take wani lissafi shi yasa waɗansu addini na musulunci yake ba su damar yin amfani da hanyoyin da za su kawo musu sauki wajen yin ibada a ciki yanzu wani za a ga raka'an nan hudu wallahi ba zai iya jera kwana biyar yana raka'an nan hudu a nasa ba kullum ya yi ta daidai wani za ga yau a zuwar in yayi ba in yayi bai bar kana to al'asar sai ka ga ya rakkuna in ka ga ya a zuwar raka hudu daidai la'asar raka hudu daidai to a isha'i sai ya mutu raka hudu ya zama sai kun ce min subhanallahi to malamai sai suka halitta bangaren yin amfani da abin da zai zama to lissafi ne in yana so ya zo da tsakoyi guda hudu a jihun shi in yi raka ɗaya yana ɗagowa ya ɗago ɗaya ne ba ko ya ajiye shi ma a gaban su yana ɗagowa yana gama raka ɗaya ya wasta ya ƙare ta in yi biyu ya je wasta ya ɗauki ɗaya lo ya je wasta ya je wasta yanzu in ya zo shi ta ƙarshe ce wannan ya zan raka ɗaya ta mai saura duk da ɗagowa ɗaya ta mai saura to dai duk abin da zai yi dai na ya ga dai cewa ya yi sallar na a nutse to wannan babu laifi ya yi amfani da shi na'am
masalla salatan ta matan ya kamata shefarwa kina aiki ya karu وهو لا يعرف الفرض وهو لا يعرف الفرض من السنة ولا السنة من المستحب
to shi kenan to yanzu in sallar magarba ce ta ai bai magana a kan magarba in aka ƙara raka uku ne za ta ɓace ko sai an ƙara raka hudu ko kuma an ƙara biyu in magarba ta koma raka a biyar za a ce wa mutum wannan rakon ta shi ta yawa ko sai ta kai raka a shida ko kuma sai ta kai raka a bakwai waɗansu daga cikin malamai suka ce hukuncin magarba hukuncin sallar asuba ya dawa in ka ƙara raka a biyu a magarba to sallah ta faci waɗansu kuma suka ce a'a magarba ta fi kusa da su isha'i ta fi kusa da su azur da la'asar ita yayar asubahi ce kuma kanwar azur da la'asar da isha'i ce don haka a hada ta da magajiyanta sun fi sun fi tafiya daidai shine sai ka kara raka uku raka biyu ka kara raka uku ka kara bata bace ba za a iya gyarawa to amma in ka kara raka hudu sallah ta bace shi yasa to saboda wannan sabani da aka yi akai shi yasa wato malam bai kawo ta barin kare ta da mana hankali ومن صلى صلاة تامة dukkan wanda ya salla salla wanda take cikakkiya ta yanda a tabiha ya zo da wannan salla ala nizamiha akan tsarin ta wanda yake na farloli da sunnoni da mustahabbai ya zo da ita daidai yanda ake so amma sai dai wa huwa la ya'rifu al-farda min as-sunnati wala as-sunnata min al-mustahabbi shi ba zai iya bambance maka ba farilla daga sunna inda za ka tambaye shi ka ce cikin sallah ɗin nan da kai akar makan lahu menene hukuncin karatun fatiha menene hukuncin karatun sura zai ce duk hukuncin su da ai karatu kawai Allah ce fakara umma ta yasara min alqur'ani haka nan wala sunnata min almustahabi ba zai iya bambance maka ba tsakankanin sunna da mustahabi ba zai iya baka bayani ba dalla dalla akan kaza dinna a cikin sallah sunna ne kaza dinna a cikin sallah mustahabi ne kaza farilla ne to
فقيل إن صلاته باطلة والصحيح أنها صحيحة إن أخذ وصفها عن عالم فقيل aka ce wato waɗansu daga cikin malamai malikiya suka ce inna salatahu ba'ilatun wato haƙiƙa sallar shi ta bi shanin sarki ta ɓaci sallar shi ɓatacciya ce amma malam ya ce wa sahihu magana wanda cike ingantacciya annaha sahihatu sallar shi ta yi sallar shi ingantacciya ce in a haza wasfaha an alimi amma hau da sharadi an har in har ya koyi yadda ake yin sallar ne daga wajen malami wani malami kawai ya je shi ya yarda da karatun shi ya yarda da ibadarsa ya zo ya tsaya a gurin shi da ya sallah a bayan shi tsawon sallar yini guda ko kwana biyu ko kwana uku ya ga yadda yake ruku'u ya ga yadda yake karatu ya ga yadda yake sujada ya ga yadda yake zama tsakankanin sujadu kawai ya tafi ya je yake aiki da shi to in dai har haka ne ba wai kawai a kasuwa ba ne ya ga abu a akwai wani malami da ya gani wanda kuma wannan malamin yana kyautata mai zaton yana aiki da sunna ta annabi wannan babu laifi wallahu a'lam wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk